أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda cikin ikonsa ya ƙaddara haɗuwar mu a yau asabar wanda yana daidai da 27 ga watan bakwai ko? watan bakwai ko? rajab shekara ta 1446 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida allah bai kaddara satin da ya wuce mun yi karatu ba saboda uzuri na tafiya da yau in sha allah za mu dora daga yadda muka tsaya a wancan sati mun tsaya a kan faɗin allah maɗaukacin sarki قل أولنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربي من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah maɗaukacin sarki sai ci gaba da fayyace mana wayannan bayin nasa da ya ambata da kuma irin sakamako da zai ba su duk wanda yake buƙatar alkhairi mafi alkhairin abin duniya da ya ambata wanda ya ibtila'i ya jarabci mutane da su shine soye-soyen rayi abin da ya shafi mutum ya so mata ya so kudi ya so ƴaƴa ya so dawakai da sauransu to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ga mafi alkhairi gare su ya lissafo wannan kuma ga irin bayin da yake bayarwa sannan ya ci gaba ya ce allazina yaquluna rabbana wayannan bayin sune wayanda suke cewa ya ubangijinmu innana amanna lalle mu mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa qina azaban nar ka kuma tseratar da mu daga azaba ta wutar jahannama yace as-sabirina sune wayanda suke da hakuri was-sadiqin kuma suke da gaskiya cikin maganganunsu da duk abin da za su ba da shaida wal qanitina kuma su ne masu tsoron Allah alfashiyi na lillah suna da tsoro suna taka tsantsan daga shari'a na Allah maɗaukakin sarki wal munfiqina da wa'anda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah wal mustaghfirina bil ashab da kuma wa'anda suke neman gafarar ubangiji bil ashar fi akhirin layl karshen dare shine lokacin sahur mala yace waqtu suhuri huwa awakirul laili min alfajr yace lokacin sahur shine ni lokacin dare daga alfijir lokacin da alfijir yake to wannan lokaci ne wanda malumai suna kwadaitarwa mutum ya tashi ya yawaita istighfari ya yawaita roƙon Allah saboda lokaci ne na karban addu'a bayan Allah madaukakin sarki ya bamu wannan bayani akan waɗannan bayin nasa sannan sai ya kawo kalmomi na tauhidi da kuma mushahadatu ta'ala sai yadda Allah madaukakin sarki shaida ya karfafa gwiwa a bayinsa waɗanda suka riki wannan kalmomi na tauhidi yace shahid Allah Allah ya shaida annahu lalle abin sani shine la ilaha illa ko annahu lalle shi Allah din kansa la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi mun sani a baya mun yi bayani akan menene ake nufi da la ilaha illallah ma'anar da la ilaha na fi jami'a ma yuzu da billah tana kore dukkan wani abun bauta ne koma bayan Allah kalmar kuma illallah face Allah aka ce musbitan ibadatin lahi wahda tana tabbatar da bautar Allah ne shi kadai shi yasa malamai suka bayani suke cewa bayan da za ka yi ka ce la'ilaha kai shiru face to mutum zai iya rida dole sai ka haɗa ta da ‘yar'uwarta la'ilaha illallah saboda la ilaha ka kore ne babu wani abun bautawa illallah kuma sai ka tabbatar a Allah shi kadai babu wani abun bautawa illallah kuma ka tabbatar wa Allah cewa shi kadai ne tantanta abun sama to Allah madaukakin sarki shi da kansa ya shaida babu wani abun bautawa bisa tantanta a bauta masa face shi Allah din madaukakin sarki wal mala'ika mala'ikunsa ma sun shaida wa ulul ilmi da kuma abota sani sani daga cikin mutane Allah matsaukakin sarki yana yawan keɓe waɗanda suke masu ilimi ne kai wurin da Allah matsaukakin sarki ya yi bayanin masu ilimi yana faɗan daraja daraja ya ce wallazi na utul ilma sai ce darajat wa'anda kuma aka ba su ilimi suna da wata daraja bayan darajojin da Allah zai iya ba su a duniya kaga mutum ba shi da komai saboda ilimi ya ɗaukaku a duniya wani kuma Allah zai ba shi duniyar kuma ya ba shi kuɗin ya ba shi ilimin to don haka gurabe da yawa akwai wurin da Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar suwaye masu tsoronsa sai yake cewa inna ma yaksha Allah min ibadihi sai ce al'ulama lalle abin sani kawai wa'anda suke jin tsoron Allah daga cikin bayansa wanda Allah ya musu tamfin su ne an mafiya jin tsoronsa sai ce al'ulama su ne ni bayansa malamai masu ilimi da haka ba a ƙida ne mai kyau ba ba mu sanya wani nan yayi ya samu ilimi har ya zo yake da'awa ba wani tuntuɓan harshe da yake a wurin da'awa shi ne yake nuna mana wani nan faɗan adam ne ba mala'ika ba da haka dole ne mu nema mar gafara a wurin Allah sannan ni wanda ya abin da ya daidai kuma mu bi shi wanda ya kuskure ko mu roƙa mar Allah gafara amma ba mu ce malam na dole sai ya yi daidai ba mu bi shi da haka shi ma ɗan adam ne yana da irin soye-soyen ransa yana da irin munanan nufi da Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan ilimin yake danna wannan mummunan nufi saboda ita zuciya inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi Allah madaukakin sarki yace qa'iman bil qisqa yace Allahu qa'imun bi tadbir umuri khalqihi bil adl Allah madaukaki mai tsayuwa ne ko tsaye ne wurin juya al'amuransa ga halittunsa yana juya al'amura ne ga halittunsa bil adl da adalci kada ka ga kai tun da aka haife ka ka san kakannin kakannin ka du musulmai ne kullum kana neman ilimi kana bauta ubangiji ka ce Allah ba zai jarumce ka ba sai ka ce ga wani nan bokanci yake ya samu kuɗi adalci na Allah ne da ya baka lafiya adalci ya ma ya baka ba wai ka cancanci ya barka da lafiyar ba ne saboda mai kai wa Allah ɗin iyami ni'imomin da ya baka biyan sa kai to ita duniya Allah maɗaukakin sarki yana bawa wanda yake so da wanda baya so sai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda duniya ta kai fiffiken sauro a wurin Allah yace wallahi kafiri ba zai sha mukuriyar ruwa ba a duniya to duniya ba komai bace amma mutum ya sani in ya mutu ya je ya haɗu da ubangijinsa ubangiji zai ba shi sakamakon da zai ga kamar bai cancanci wannan ba saboda ni zai ce ai ban yi ibada da za a mun irin wannan sakamakon ba amma wannan kalmati tauhid kalma ta la ilaha illallah takan iya daga darajar mutum a ranar gobe kiyama akwai bawan da Allah madaukakin sarki zai zo da shi yace kai kaza ya ce kware ya Allah kai kaza ya ce kware ya ubangiji kai kaza ya ce kware duk ya tabbatar to yanzu mi ina ya cancanta a saka ya ce ubangiji kai kafa kowa sanin ba ko mata saboda ba da wani abin alkhairi da ya yi in ba wuce ba ubangiji ya ce mallakacin ni kango ya ce ya ga tun lada da kaza da kaza da kaza sai a ce je ka ka ɗauka duna ka ne sai ce haba ya ubangiji ni da ban yi ma komai ba ban yi komai ba sai a ce to ya je ya duba akwai wata kalma da ya yi ya yi ta khalisan liwajihillah ita ce la ilaha illallah wannan kalmar kaɗai ta ɗaga darajarsa Allah ya rahamta masa ya shiga aljanna da wannan sai muka ni sai muka san cewa wallahi yawan aikin mutum bai kai shi aljanna face da rahamar Allah haka kuma manzon Allah ya tabbatar ya ce babu wani ɗaya daga cikinku ko daga cikinmu da zai shiga aljanna face da ramar Allah sai sabai suka ce mar wala an ta ya rasulullah har kai ma ya rasulullah sai ya ce wala ana har ni din nan ba zan shiga aljanna ba da ramar Allah ba aiki na ba zai kai na aljanna ba sai ce illa an ta gamma da ni Allah bi rahmati sai dai Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahmasa shine abin da zai kai na aljanna to ina ga mu dole ne mu tashi mu ringa yawan roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya kai mana ya kankare mana zurbanmu ya kuma ji kanmu ya samu aljanna in ba da haka ba aikinmu kaɗai ba zai samu a cikin aljanna ba to Allah maɗaukacin sarki tsayayye ne wurin juya al'amuransa da halittunsa kuma yana yin haka ne bil'adil da adalci sai ce la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya face shi Allah din ya ƙara maimaitawa littauki saboda ya ƙarfafa magana da ya a farko al'aziz shi mabuwayi ne babu wani abu da ya gagar Allah ubangiji ba wani wanda zai kai ko wata halitta da za ta gagar Allah Allah yakan iya yin dukkan abin da ya ga dama ba tare da wani mushakka a ciki ba alhakim ko mai hikima Allah mabuwayi ne ko mai hikima ne inna dina inda Allah abin sani kawai lalle addini abin da ake kiransa addini addinin makabula ko almillatul makabula hanya wanda mutum zai bi ya aiki na kwarai da sunan addini kuma Allah ya karba guda ɗaya ce shine al-islam hanya ta musulunci mi kauya menene al-islam shine istislamu لله بالتوحيد والخضوع والطاعة shine mi mi kauya ga Allah da kadaita shi da kuma kankan da kai da yi masa da'a wannan shine ma'anar al-islam mi kauya gare shi da kadaita shi duk wani abu da aka ce wannan Allah ne ya hukunta shi to kai salamun salama ka mi kauya ba tare da kana mi kana kawo ai yanzu a zamani kamar yadda na ji wani malami yana cewa ta ya shari'ar da aka saukar wa sahabbai a zamani ta mushakka zamani na kaza zamani na kaza ba ta kamar ba a ce wannan shari'a za ta aiki a wannan lokacin wallahi malami ne wanda suke kiransa da wai malami wai shari'ar ba za ta taɓa yin aiki a wannan ba to sai ya ajiye ƙur'ani ya ƙirƙiro nasa ko abin da muka sani ƙur'ani a zamanin nan ma yakan tafiya yana tafiya da mu ba wani zamani da zai zo ya nuna ƙur'ani ba wayewa a ciki maganar Allah ce amma sai ce wai shari'ar kuma wadda awa yake kuma wa'azi yake yana tafsiri amma dama ɗan iska ne ɗan iska ne kowa ya sani dama mutumin da ba azumi ma ba yake ba da giya zai zo yana so yana tafsiri wani wani suna cewa wai ɗan anci ko yanzu yana tafsiri da mata a gefensa a ɗan iska ne dama kowa ya sani da haka yin addini na gaskiya shine mafita gare mu Allah ya ce inna din lalle addini inda Allahi a wurin Allah al-Islam shine musulunci wa maktalafa alladhina utul kitaba ai wa'anda aka ba su littafi maktalafu fi amri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba su saba ba su samu sabani cikin bin hukunci na annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam wurin yadda cewa shi annabi ne su yahudu da nasara kenan illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo gare su daga wurin Allah ilimin da ya zo a cikin littafin su na at-taura da injila alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa'anda aka ba su littafi al-yahudu da nasara sun san manzon Allah kamar yadda ni suka san ƴaƴayensu mutum duk yadda mutum yake ga ɗansa yake gane shi a cikin duhu zai hango ɗansa kawai zai ce wancan ɗana ne to sun san manzan Allah sani na zatiyarsa da kuluƙiyarsa dukkansa Allah ya bayyana musu a cikin attaura da injila kamar yadda suke iya bambance ƴaƴansu a cikin dukkan a cikin dubban mutane sai ya ce abinda kuma ya hana su su bi nubuwar annabi sai ce bagiyan bainahum hasadan ne wata hasada ne a tsakaninsu saboda mi dukkan annaba suna fitowa ne daga tsatsan bani isra'il su ne jikoki tsatso na ɗaya na annabi yaƙub wannan guda goma sha biyu to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga cikin mi tsatso na larabawa wanda su ne in ka bi jirgin su zai kai ka ga annabi isma'il alaihi salam to shi wannan hasadin gashi su ne an mafiya yawan annabawa da Allah ya turo iya shi wannan na ƙarshe saboda sun ga falala da darajar da Allah ya dora shi khatimun nabiyina wa imamul mursalin suna ta kwaɗayin ya zamto daga cikin su saboda girman da Allah ya bashi shine abdul khalqi sayyidul sayyidul wara to shine da Allah bai turo shi a cikin su ba sai suka yi hasadar wannan abu duk abin da Allah ya ba su sai suka kore shi wa mai ya turbi ayatillah Allah ya ce duk wanda ya bijirewa hujjojinsa hujjojin da ya kawo ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi fa inna Allah sari'ul hisab to ya sani lalle shi Allah mai gaggawar hisabi ne mai gaggawar hukuma ne in abun alkhairi ne Allah zai gaggauta yi wa mutum hukunci na hukuma inna alkhairi ne zai gaggawar mi yi masa hukunci ya kuma sashi aljanna inna shari ne zai gaggawar yi masa hukuba ya jefa shi abun da ya dace da shi fa in hajjuka Allah ya ce idan suka yi jayayya da kai fi risalatin islam cikin sako na musulunci faƙul to ka gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aslamtu wajhiya lillah ni aklastu nafsi wa ibadati lillah ni na tsarkake kaina da ibadata ga Allah madaukakin sarki wa manittaba'ani da kuma waɗanda suka bi ni wa qul lil ladina utul kitab ka gaya waɗanda aka ba su littafi sune al yahudu wan nasara wal ummiyina wal ay al mushrikina min al arab da ko mushirkai daga cikin larabawa ka faɗa musulmi ka ce musulmi a aslamtum shin yanzu ku kun musulunta a aslamtum shin kun miƙa wuya fa in aslamu in suka miƙa wuyar faƙadi ta da to fa sun tsira idan suka miƙa wuya sun tsira in suka ji ba Allah ya ce wa in tawallau ai wa in a'radu in suka bujire suka juya baya fa inna ma alaikal balag to ka sani abin da yake kanka kawai isarwa ne kuma ka isar musu wallahu basirun Allah mai gani ne bi ahwalil ibad gani halaye halaye na bayinsa Allah yana sane yana kuma ganin dukkan abin da bayi suke bil ibad ga bayinsa gaba daya innal ladhina yakfuruna billahi biayatillah lalle wa'anda suke bijirewa suke kafircewa alamomi da hujjoji na Allah madaukakin sarki wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin sannan suke kashewa annabawa ba tare da wani cancanta ba ko ba ta hanyar gaskiya ba ba ma yanda za a yi mutum ya kashe annabi ya ce ya kashe shi akan gaskiya ne wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi sannan suke kashewa waɗanda suke mi umarni da kyakkyawan aiki suke hani akan mummuna daga cikin mutane sai Allah ya ce fa bashirhum to kai musu bishara bi azabin alim da wata azaba mai radadi dukkan abin da Allah zai kawo kawo shi bin nakira indefinite article kenan bin nakira to mu sani malamai suke cewa an nakira tufidul umum in abu an kawo shi bin nakira ne to tana fa'idantar da umum ne tana generalizing din dukkan wani nau'i na in abu na alheri ne to tana generalizing kowane iri za ka iya samu in na shari ne tana generalizing kowane iri mutum zai iya fada a cikin hukuncin shi sa ya ce fabashirhum bi azabin alim ka musu bishara da wata azaba wacce take mai raɗaɗi bi ma'ana kowane irin nau'in azaba Allah zai iya yi ula'ika alladhina habitat a'maluhum waɗannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya bata ayyukansu ya goge ayyukansu bi talabi amalihim al batalat amaluhum al hasana ayyukansu masu kyau sun baci mislu silatir rahimi kamar sada zumunci wa gairiha da makamancin haka fala thawaba lahum ba su da lada dangane da wannan ayyuka na alkhairi da suka yi fi duniya a nan rayuwarsu ta duniya wal akira da kuma bayan sun mutu Allah ya tashe su to ba wani lada da Allah madaukakin sarki zai ba su wala wa malahum min nasirin kuma su din ba masu tsira bane a wurin Allah madaukakin sarki kuma ba su da mi malahu wa malahum min nasirina yadfa'una anhum al'adab ba su da wasu wanda za su taimake su da za su tare musu azaba da a wurin Allah madaukakin sarki wannan shine karshen karatunmu na yau na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a cikin lada ya kuma ba mu ikon kiyayewa abin da zai kuskure karancin sani ne ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ya bani hanyar da zan gyara wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum